ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata talatin daidai ga watan bakwai ga watan nawa ga watan biyu ko shekara ta 1438 hijiriya daga maka zuwa madina wanda kuma shine dace da bakwai kuma daidai wa daida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin yan albashi za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun ra'adi wanda yau insha Allah muna darasi na biyar a cikin wannan sura mai albarka aya ta ashirin da bakwai za mu tashi haka ne? ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه bayan mun gama bayani akan baiwar da Allah ya yi wa bayansa na shimfiɗa musu arziki wasu kuma ya basu a cikin talauci a bisa tsarinsa da ganin damarsa sannan kuma muka yi bayani akan abinda Allah ya ce na kafarai wa farihu bil hayatid duniya wa mal hayatud duniya fil akhirati illa mata' قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا تسيكما كافريسيس كيتشوامي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب bayan Allah madaukin sarki ya yi bayanin waccar baiwa da yawa bayansa kuma ya tsoratar da mu rukuni da karkana karkata zuwa ga rayuwar duniya sai kuma yake cewa wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alaihi aya kafirai na makka a wancan lokaci suna cewa ina ma da an saukar masa da wata aya min rabbihi daga ubangijinsa shi wa shi annabi muhammadu alaihi salatu wassalam kamar ka ce dan me yasa ba a saukar masa da wata aya ba daga wani ubangijinsa Allah ya ce kul inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab gaya musu cewa Allah yana batar da wanda ya ga dama kuma yakan shiryar da wanda ya komo zuwa gare shi ne man anab yahdi ilaihi man yasha'u bil inabati kenan Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ta hanyar ya karkato da shi zuwa gare shi da komowa gare shi ko kuma yurshiduhu ila dinihi ya shiryar da shi zuwa ga addininsa musamman wanda ya juyo ga Allah da zuciyarsa ya yadda Allah shine mai yi ya yadda shine Allah mai hanawa ya yadda shine mai bayarwa qul ga ya musu qul inna illaha yudillu man yasha'u lalle Allah shi ke batar da wanda ya ga dama shine ya sha'u ba wanda ya so ba wa yahdi ilaihi man anaba alladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ya ce zukatansu suna samun sukuni shine tatma'inna lalle masu imani zukatan suna samun natsuwa suna samun kwanciyar hankali bi zikirillah da ambatan Allah da karatun alkur'ani da yin tasbihi da salatin annabi da hailala da haukala da basmala duka idan suna yi sai su yi kama abinci suke ci suna son zikiri saboda suna da imani idan ya zauna ya yi subhanallah subhanallah subhanallah guda ɗari ne ko sama da haka sai ya ji daɗi yadda ka san ka masa kyautar wani abu idan ya karanta alkur'ani shi mai imani to ba a kwatanta daɗin da yake ji bayan ya gama karanta ƙur'ani idan ya yi salatin annabi ya ɗauki lokaci yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to babu wani abu mai daɗi da ya yi daidai da wannan daɗin yi wa annabi salati to yana samu sukuni wa tatma innu qulubuhum bi dhikrillah saboda suna da imani ambaton Allah yakan sa zakatan su samu natsuwa ala ku saurara ku kimtsa bi dhikrillah tatma innul qulub da ambaton Allah ne zakata suka samu natsuwa ina wanda yake cikin tashin hankali da firgici da damuwa ka kama tasbihi ka kama salati ina wanda yake cikin wayo Allah ni ya suna shiga uku ka ringa karanta alkur'ani wallahi za ka samu waraka babu maganan mu ce ka jarraba ka yi kawai lallai waɗanda suka yi imani zukatan suna samun natsuwa da ambatan Allah ibn taymiya wata rana yake cewa wato babu abin da yake zikiri daɗi malam idan ya zauna yana zikiri tun daga sallah asubahi inda yake zaune baya tashi sai rana ta fito ta dake shi sannan ya tashi a tafi rubuce-rubucen littattafai da da'awa ya ce wannan abun ya fi mun abinci daɗi wani cikin magabata yake cewa muna cikin wata ni'ima muna cikin wani jin daɗin da masu kuɗi da sun san da shi laƙataluna bisoyof masu kuɗi da masu mulki da sun san da shi wallahi sai sun yaƙe mu da takuba don su karɓi jin wannan daɗin amma wallahi ba su da shi mai imani yana da wata natsuwa kuma ka duba ko a cikin danginka da 'yan uwanka wallahi kai da ka tsaya ka bi addini ka riƙe gaskiya wato dirin kama daban ne tsarin rayuwar kama daban ne kuma yau da gobe tana nuna haka za ka ga 'ya'ya guda kaza ne wancan ya yi gabar wancan ya yi kudu wannan ya yi arewa wancan kaza wannan ko musaƙin ya tsaya ya riƙe gaskiya ya riƙe tauhidi yana bin Allah yana aikata sunna to wallahi malam natsuwarsa da kwanciyar hankalinsa daban ne wannan daman ba sai an tambaya ce duk yanda aka yi wancan ahlus sunna ne ko ta ce ai kware ko mutanen ne alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub wallahi zaka ga koda baka da kudi Allah baka wata natsuwa ta musamman dole ai shawara da kai musamman idan an zo abin da ya shafi harkar addini da tarbiyya da an zo sai a ce a jirawa ne ya zo dole sai an jira ka ko da kuma kai babban malami bane ba amma an san ka rike gaskiya to haka za ku yi ta haske yan uwana tun a nan duniya kuma a kiyama ma wallahi kuna da haske ambaci Allah zikiri mai rijista ambaci Allah zikirin da Allah iya da shi ba zikirin gargajiya ba ba zikirin mun tashi mun tara ana yi ba ba zikirin bid'a ba a'a zikiri mai rijista a littafin Allah zikiri irin wadda annabi yake yi zikiri irin wadda sahabbai suke yi ba mutum yanzu yana zikiri yana dukan kirji ba kai da aka ce a samu nutsuwa ana zikiri ana samun nutsuwa ka zo kana dukan kirji yanzu dan Allah wanda ya zo yana ɗirkan kirjinsa yana tsalle akwai nutsuwa ta tare shi babu wannan kada ya ishe ku misali wallahi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah mai nutsuwa shine wanda zai zo ya zauna yana zikirin makocin sa ma bai san yana yi ba amma shi ya san ni'ima da dadin da ke sauka a gare shi bari in kwatanta muku wani abu guda ba ma wai zikiri ba ko da zuwa wajen karatu ka zo ka zauna a inda ake yin karatu ko tafsiri ko wani karatu na ilimi dan zaman nan da muke yi na awa ɗaya da wani abu wallahi tallahi malam baka da kuɗin da zaka iya siyo wannan daɗin da wannan natsuwar saboda lokacin da ake zaka ji wani nishaɗi ne a tattare da kai saboda me saboda ya tabbata a hadisi duk mutanen da suka zauna wuri guda suna ambaton Allah to Allah yana rullube su da rahamarsa da jin kayinsa mala'iku suna kewaye suna yi musu addu'a to wannan rayuwar ita ce ake nema Allah ya taimake ka ka shiga layi ka bi seti kana da wani lokacin da kake zuwa kullum ko a sati sau kaza ka ba wa Allah kana zaune ana tunatar da kai Allah kun zama bayan Allah mutanen Allah kenan amma mutum ya zama rayuwarsa dinkim ba labari duniyar ce kadai a gabansa to akwai matsala sannan ya koyan uwana musulmi ana samun lada ne akan duk wata ibada idan an yi ta in ta dace da abin da shari'a ta ce ayi allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau tuba lahum tuba abdullahi dan abbas yake cewa farahun lahum wa qurratu ainin lahum farin ciki da jin daɗi ya tabbata gare su imam ikirma yake cewa ni ama maluhum lallai dukiyarsu ta yi Allah ya albarka wa dukiyarsu imamu katada ya ce husna lahum aljanna ta tabbata gare shi ne duba wa husna ma'ab da kuma ainihin kyakkyawan makoma husnul munqalabi kyakkyawan majuya malamai sun yi sabani dangane da kalmar duba me ake nufi Allah da ya ce alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab duba ta tabbata gare su a larabci mutum yakan ce dan uwansa duba laka idan balarabe ya ce kai tuba laka yana nufin asabta khairan ka samu alheri Allah ya tabbatar maka da alheri imam ibrahim annakai yake cewa tuba ana nufin Allah maɗaukakin sarki ya baka alkhairi da karama akwai wata riwaya da zo daga sa'id bin jubai daga abdullahi dan abbas ya ce duba ɗinnan sunan wata bishiya ne a gidan aljanna bishiya duba a yaren habasha ana ce da ita duba bishiya kenan allazina amanu wa amil salihati tuba lahum wata bishiya a gidan aljanna ta tabbata gare su zan zo in bayanin wace irin bishiya ce a nan gaba a wata riwayar imamun rabi'a yake cewa tuba din nan ana nufin gona ne wata tafkekiyar gona a gidan aljanna shi yasa kalmar duba a yaren indiya in an ce duba ana nufin gona albustan bilogatil hindi to malamai dai abinda suka ta faɗa da yawa shine wata bishiya ne a gidan aljanna wanda ta yi wa gidan aljanna inuwa to waɗanda suka yi imani Allah ce wannan bishiya ta tabbata gare ku ta ku ce kuma za ku shiga ƙarƙashinta ku sha inuwa riwaya ta zo daga ubaidu ibn umair cewa wata bishiya ne a gidan aljannar adin a gidan aljannar adin asalin tushen bishiyar daga gidan manzan Allah take fitowa la ilaha illallah a aljanna din a gidan annabi ne gindin bishiyar yake amma ta yaɗu ta lullube aljanna kowane ɗaki na gidan aljanna akwai reshenta akwai kuma inuwarta Allah bai taɓa halittar wani launi ko wani fure ba face a cikin wannan bishiya na duba din akwai banda launin baki ba ta da baki babu wata ku yi haƙuri ba masu bagage da muna ba wata fakiya wani abin sha'awa ko ɗan itace face akwai ta a cikin wannan kamar yadda imam al-bagawi kawo a cikin tafsirinsa sa'id bin jubair da su muawiya ibn qurra duk su ruwaito hadisai da suke magana akan wannan wasu hadisan akwai maganganun malamai a kansu riwaya ta zo daga abu hurairah Allah shi kara masa yadda imam suyudi ya kawo wannan riwayar a cikin tafsirinsa ad-durrul mansur tafsiri ne mai kyau na imam suyudi yake cewa abu huraira ya ce inna fil jannati la shajaratun a cikin aljanna akwai wata bishiya wanda matafi zai yi tafiya a inuwarta shekara ɗari la ya ba zai iya ƙare inuwar ba ya ce ikra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta qur'ani Allah ce wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a wa zillin mamdud din nan shine wannan bishiya ta duba din labari ya zo wa ka'ab Allah ya masa rahama sai ke cewa gaskiya wannan ya faɗi gaskiya wallazi anzala taurata ala musa wal qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan magana gaskiya ne wannan bishiya ce mai girman gaskiya gidan aljanna to kenan wannan albishir ne ayan nan take yi da maganganu da yawa wanda ba za mu iya faɗan su ba saboda lokaci ana yi muku albishir ya ku mu'mine da kuka Allah ya ku wanda kuka yi haƙuri kuka tashi kuna sallah mutane suna bacci ya ku wanda kuka haƙuri kuka cire abin aljihunku kuna so kamar yadda kowa yake son kuɗi amma ku kuka ɗauka kuka bayar kuka ce a wa Allah aiki albishirinku ya ku waɗanda kuka zauna a cikin ishirwa a lokacin da ake da bukata a sha ruwa kowa yana shan ruwa kowa yana cin abinci amma ku kuka haƙura kuka ce kun ba wa Allah wannan yinin kuka ta azumi don ku yi wa kanku tanadi na kiyama tuba lakum wa husnu ma'ab duba ta tabbata gare ku da kyakkyawan makoma muje malam
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله yake cewa kadhalika arsalnaka kamar haka ne muka aiko ka fi ummatin a cikin wata al'umma ya kai muhammadu kama arsalna sallallahu alaihi wasallam kama arsalna al-anbiya ila al-umami kamar yadda muka aiko da annabawa zuwa ga al'ummomi arsalnaka ila hadhihi al'umma mun aiko ka zuwa ga wannan al'umma qad khalat min qabliha umamun wanda wasu al'ummomi sun shude kafin ita wannan al'umma ta Muhammadu alaihi salatu wassalam an samu al'ummomin da suka wuce kafin mu ko baka bane ina al'umma annabi Musa ina na Dawuda ina na annabi Sulaiman ina na annabi Idris ina haruna dan uwan annabi musa ina mutanen annabi sulaiman ina ina ina ina kan khalat min qabliha umamun lalle wasu al'ummomin sun wuce kafin ku wallahi an yi wasu mutanen irin wallahi an yi wata rayuwar irin wannan da kuke yi sun tafi yanzu wannan bai sai zama wa'azi a gare ku ba wannan duniyar wasu sun zauna ta kafin ku zauna ta ina jama'ar annabi Musa suna ina ba ku taba jin labarin annabi Musa ba ba an gaya muku yayi zamani da mutanensa banu Isra'ila ba قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سنا إنا سنا إنا amsar ita ce sun gama rayuwarsu sun tafi wallahi to kamar yadda suka tafi ake ba da labarin su wallahi kai ma za ka tafi wata ran a ba da labarin ka ka shirya baka shirya ba ka kimtsa baka kimtsa ba ka yadda baka yadda ba wallahi sai ka tafi tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika haka Allah ya yi wa annabar da ce wallahi hakika fa mun aiko zuwa ga wasu al'ummomin kafin kai ya Muhammadu ya kamata ka sani ba kai ne na farko ba bul ma kuntu bid'an min rusuli ba ni ne na farko daga cikin annabawa ba manzanni ba ba ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ni ma ban san ya za a yi da ni ba da ku gaba daya haka annabi ya faɗa ولقد كذبت ko kuziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin hakika an ƙaryata wasu manzanni kuziba rusulun min qablika an ƙaryata wasu manzanni kafin kai dan sun ce ƙarya kake yanzu ba ba saban ba ba kai ne na farko ba fa sabaru ala ma kudzibu suka yi haƙuri akan abin da aka karyata su akan shi wa uzu Allah ya ce aka cutar da annabawa da manzanni kafin kai haka suka yi ta haƙuri hatta atahum nasruna har sai da nasarar mu ta zo musu wala mubaddila li kalimatillah amma fa ka sani ba wanda ya isa ya canja kalmomin Allah babu wanda ya isa ya juya tsarin Allah تبارك وتعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين حقيقة لاباري شين نبأ labari zancen wasu annabawa da suka gabace ka wallahi ya zo maka a cikin alkur'ani kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun mun turo ka a cikin wata al'ummar da an yi wasu al'ummomi da sun shuɗe kafin ita dan me litatluwa alaihim alladhi awhayna ilaik don ka karanta musu abin da muka yi wahayi zuwa gare ka wa hum yakfuruna bin rahman alhalin suna kafircewa ar-rahmanu shine Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya din yar madina ce kuma an saukar da ita ne a lokacin sulhul hudaybiya sulhul al-hudaybiya suhail ibn amr shine yazo gurin manzon Allah alaihi salatu wassalam suka yi tifaki cewa za a rubuta takarda ta sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aliyu ka rubuta bismillahir rahmanir rahim lokacin da za a fara rubuta takarda take da cin fuska da rashin mutunci kafirai suka ce wa manzon Allah la na arifin rahmana illa sahibal yamama mu ba mu san wani arrahmanu ba in ba sarkin yamama ba suna nufin ba wani arrahmanu in ba musailamatul kazzabi ba so a share wannan bismillah rahman rahim a goge ba mu san shi ba inda mun san shi aida ba mu zo muka yi jayayya da kai ba kawai ka rubuta abin da ka saba da kana rubuta bismikallahumma kawai to wannan shine fasarar wahum yakfuruna birrahman كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها رسل رسل كو أمم كو لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أما وهم يكفرون بالرحمن سنا كافر شواء الرحمن وقال الله يشي وألي كغوي tunda sun ce a goge ka goge ya ce ya rasulullah yanzu da hannuna in sa hannuna in goge sunan Allah saboda wani arni wani kafiri ya ce bai yarda da shi ban goge ya ce ai mun afuwa ya ce wannan hannun ba zai goge ba ali ibn abi talib al-qurashi al-hashimi radiyallahu ta'ala an kafirai suka ce su kuma ba su yadda babba abin da za a gudana a ce wannan sulhun in ba a goge bismillahir rahmanir rahim Aliyu ya ce ni kuma ina shaida muku wannan hannun wallahi ya fi ƙarfin ya goge sunan Allah. Manzan Allah ce Aliyu ka goge. manzo Allah ya ce Aliyu ka goge Aliyu ya juya ya kalli manzo Allah ce ya Rasulullah wannan hannun ya goge Ar-Rahman Ar-Rahim sai manzo Allah ya ce wa Aliyu nuna mun wurin ni in goge Aliyu ya ce to wannan kuma sai ya nuna masa wurin dan me yasa ya ce nuna mun wurin saboda shi annabi bai iya karatu ba shine ma'anar ummi Allah ya saukar mana annabi ummi ne bai iya karatu bai iya rubutu ba hadda ce tsagwaro akan annabi alaihi salatu wassalam haka yasa hannu ya goge ina yan shi'a da suke zagin umar dan khattab cewa manzon Allah ya ce a kawo takarda zai yi wani bayani zai rubuta wani abu da ya zo zai bar duniya sai na umar ya ce sabai ku tashi ku tafi ku rabu da annabi yana cikin magagin rashin lafiya da rasuwa kar a matsanta masa yana cikin wannan yanayi na rashin lafiya a ce sun yayi rubutu ya manzon Allah duk abin da ka bar mana ya wadatar mana ka bar mana qur'ani ka bar mana sunna manzon Allah ya ce a bani littafi a bani takarda zan rubuta muku wani abu lokacin yana dab da zai bar duniya umar ya ce sahabbai ku sauƙaƙa wa annabi wai wannan abin da umar ya shine ya jawo aka yi ta zagin sayyidina umar ai ya ƙi bin umarnin annabi to shi kenan shi kuma aliyu a nan fa Allahumma amin Allah ya ganar da mu gaskiya shi yasa ka bi gaskiya ka huta dukkansu a nan gurin ijtihadi suke kuma sun yi kokari ne su girmama annabi ne a cikin abu tunda shi Umar me yasa yace ku tashi ku bada guri yaya mutum bai da lafiya yana cikin rashin lafiya magagin nan da gashi dab da da zai rasu a zo a lazumta masa a ce sai sai ya wani rubutu to shi bai ma iya rubutun ba maganar ma Umar baya so a takura masa da yawan magana yace a bashi akwai wani abin da annabi bai muku bayani ba bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta sauka me ake jira kuma to wannan ake tara jahilai a ce ai manzon Allah ya bawa Umar umarni ya ki ya bi sai ake zagin sa to kai ma sai ka rike wannan asulhul hudaybiya ga abin da aka yi Aliyu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim annabi ya ce goge ya ce bare goge ba sai a zagi Aliyu ahli suna ba sa zagin sahabbai ba ma zagin sahabbai aliyu ya ce hadi yayi kokari yayi kuma annabi ya san me yasa ya ce in goge ar-rahman ar-rahim yace ba zan iya yi ba ni ban kai ba ban isa ba kuna tare da ni tayyib wasu malaman suka ce wannan aya ba madaniya ba ce makkiya ce yar makka ce sababin saukarta shine abu jahal ne ya ji annabi yana yin addu'a yana roƙon Allah a cikin wato hijir ismail a nan ɗakin ka'aba yana ya Allah ya ar-rahman Allahu akbar wato malam idan ka gama zan Allah yana yin addu'a malam kamar gashi ga ubangijin yake yi ba irin ni da kai bane mun zo muna addu'a Allah taimaka wa Allah ka wani kaza yana bai rau ya kalli can yana addu'a wai ya daga hannu haka kuma yana yana yana abin nan ko yana jan carbi yana labari muna lafiya ya karto alhamdulillah ya kasuwa duk kowa dai kalau alhamdulillah to mun gode Allah ka alhamdulillah ai da muna ta yi kyau fat fat fat yana jan carbi ma ji alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sawa wani mutum ɗaya yana da zuciya guda biyu a cikin cikin sa ba kwaya ɗaya ne kowa yake da shi to annabi ya daga hannu yana addu'a ya Allah ya ar-rahman ya Allah ya ar-rahman yana kiransa yana maimaitawa saboda ya nuna mana cewa yana daga cikin ladabin addu'a ana so in za ka yi addu'a ka kira Allah da sunan nakinsa ya Allah ya ar-Rahman ya ar-Rahimu ya al-Maliku ya al-Qudusu ya as-Salamu ya al-Mu'minu ya al-Muhaiminu ya al-Azizu ya al-Jabbaru ya al-Mutakabbir kana jin sunan Allah a zuciyarka da girmansa idan arziki kana nema sai ka ce ya razzaku kudi kake nema kenan in budi kake nema sai ka ce ya fattahu mai budi kenan in ilimi kake nema ka ce ya alimu in wani abu kake so a baka ko da ko ka ce ya wahabu in karfi kake so Allah baka ka danne wani ka ce ya qaharu ya alqawiyyu ka kira mai karfi ka ce ba karfi ka turmushe kowa ina ba ta kira fahimta to shine yadda ake amfani da asma'ullahi husna walillahi asma'ul husna fad'uhu biha lalle Allah yana da sunan niki kyawawa cikin sunan niki wanda suka fi kowanne kyau sun fi kyau kyau idan za ku yi addu'a ku roki Allah da sunan nakinsa wanda yake morewa sunan nakin Allah shine wanda yake daddauko su bil munasaba a inda suka dace sai sa su sai addu'a ya zo a hadisi duk wanda ya zo yin addu'a ya sanya sunan nakin Allah dinnan Allah yana gaggawan karban addu'a shi to sai suka ji annabi yana a gindin ɗakin kaba yana ya Allahu ya Ar-Rahman sai suka ce a inna Muhammadan yad'u ila haini yau mun ji muhammadu yana kiran alloli guda biyu shi da ya ce allah ɗaya ne yau wallahi mun ji shi yana cewa wani yana kiran wani allansa ya allah bayan ya gama kuma muka ji yana ya ar-rahman ashe biyu ne allolin nasa suka ce wala na arifin rahman illa rahman al-yamama mu ba mu san rahmanu ba sai mu sai lamatul kazzabi ba ruwanmu da wani rahmanu da Muhammadu yake faɗa shine Allah saukar da wannan aya wahum yakfuruna rahman suna kafircewa sunan Allah ar-Rahman a wata ayar Allah ya saukar har yanzu shi ma sababin nuzul ɗinta ne qulidu Allah awidu ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ku kira ko ku ce Allah ko ku ce ar-Rahmanu duk wanda kuka kira falahul asma'ul husna in kaga dama ka ce ya wahabu ya alimu ya qaharu ya fattahu ya razzaqu ya fulanu ya wani ya wani kai ta kawo sunannakin Allah nan duk wanda ka kira sunan Allah ne dan shi yana da sunannaki da yawa kuma ba wanda yake ce ga iyakansu qul da ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa rabbi la ilaha illa hu wannan arrahmanun da kuka musanta ba ku yadda da shi ba shine ubangiji na bai da abokin tarayya babu abun bautawa da cancanta in ba shi ba alaihi tawakkalt kuma gare shi na dogara i'tamattu gare shi na dogara wa ilaihi matab kuma gare shi nake tuba taubati wa marji'i wurin tubana da makomana zuwa ga Allah ne tabaraka wa ta'ala a wata riwayar aka ce da Abu Jahal ibn Hisham da Abdullahi ibn Ubay ibn Abi Umayya Abu Jahal ibn Hisham Abdullahi ibn Abi Umayya sune suka zauna a gindin ɗakin Ka'aba suka aika wa annabi suka ce wai ya zo Abdullahi ibn Abi Umayya ya ce da manzan Allah idan har kana so mu bi ka idan har kana so mu bi ka ya muhammadu ka gaya wa duwatsun makka gaba daya kun san makka gaba daya duwatsu ce malam a cikin duwatsu take hatta ɗakin kaban nan a tsakanin duwatsu yake yi a rami ɗakin yake yanzu ne ake ta rushe duwatsun ana yin gine-gine amma makka cikin duwar watsu take ka gaya wa duwatsun makka ka kira ƙura'aninka ka sa wannan ƙura'anin ya sa duwatsun su yi ta tafiya muna kallo su ta murzawa ƙura'anin naka ya sa duwatsu su yi tafiya su matsa daga nan har sai mun ga fili fa innaha ardun dayyikatun limazari'ina saboda makkan nan wuri ne mai kunci ba ma iya yin noma duwatsu sun matsanta mana da kowannen qur'anin naka da kace mai imani da shi da kake ta karanta mana ka sa ya sa duwatsun nan su ta murzuwa a ba mu wuri mu samu wurin shuka kuma ka sanya mana koguna da tafkuna na ruwa saboda muna fama da karancin ruwa mu samu mu shuka bishiyoyi mu yi noman lambu mu samu manya-manyan gonaki kai kana gaya mana kai mutum ne mai matsayi a wajen ubangijinka ko to ai mu mun san cewa ai dawuda ai bai fika matsayi ba a wajen Allah ga annabi dawuda ba mun ji labari Allah ya hore mai duwatsu suna mai tasbihi ba wasakharna lahul jibal ko haka Allah ya ce wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir ai ka fi dawo da matsayi ko to ga shi ma Allah ya masa ko kuma ka gaya wa ubangijinka ya saka wannan ƙur'ani naka da kai imani da shi ya kawo mana iska da za mu rinka hawanta in za mu je sham ba sai mun haura mu ba kawai kamar yadda tsuntsu yake tafiya yiwu mu gamma mu ma muna yawo a cikin iska ka gaya wa ƙur'anin nan naka ya mana wannan da duk bukatunmu yau ai kai baka gaza Sulaimanu ba ai idan sun gaya mai magana sai su ba shi reference da wani annabi cikin annabawa ce a yau kai da kafa annabi Sulaiman a yanda ka faɗa ka ma amta Sulaimanu ai bai kai ka ba to Allah ya bashi Sulaiman da yake aiken tsuntsu Suleiman da yanzu in ya ga dama sai gan shi a wuri kaza Suleiman da yake jin labarin magana tsuntsaye ga kistarsa da huda-huda to kai ba kafi Suleiman matsayi ba suka ce kuma abin da muke so in kana so mu yadda da kai da wannan ƙur'anin naka ya muhammadu to ka je ka raya mana kakanka usayyu suka irgo wani cikin kakannin manzan Allah mai suna me usay to ka raya mana shi yau mu gan shi ko kuma wani ma daga cikin iyayenka gaba ɗaya da iyayenmu ba ma sai naka ba haddana mu ka zaba mana cikin waɗanda suka mutu in gaskiya ne addinin ka ka raya mana matattu wannan ne zai nuna mana akan gaskiya kake ko akan ƙarya a suka ce ai baka ai isa bai fi ka ba ba ga isa ba yuhyil mauta yana raya matattu wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhil mauta ai kai ka fi shi matsayi to bayan sun yi wannan bawan Allah manzan Allah wannan tambayoyi na kure tambayoyi na cin fuska mai Allah ya ce malam ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ga amsar abin da suka tambayi annabi dan gatan Allah da sun faɗa sai Allah ya bada ansa Allah ya ce walau anna qur'anan da a ce qur'ani wannan dai ƙur'anin da ke gabanku wanda kuke karantawa suyirat bihil jibalu za a tafiyar da duwatsu da shi na'am kamar yadda suka faɗa ɗin fa uzhibat an wajhil ardi ta dalilin ƙur'anin nan a tafiyar da duwatsun nan kai a ɗauke su ma daga bayan ƙasa gaba ɗaya au qutti'at bihil ardu ko kuma a tsatsaga ƙasa saboda wannan alƙur'anin faju'ilat anharan wa uyuna a da wannan ƙasa ta zamanto an tsatsaga ta manya-manyan koguna da idanu na ruwa au kullima bihil mauta ko kuma a yi magana da matattu da dalilin wannan alƙur'ani din kullima bihi almauta duk a yi abin da suke faɗa amsar ita ce la kafaru bin rahmani wa lam yu'minu ba a faɗi amsar ba amma kai ka san jawabin shine jawabin lau suke cewa to wallahi sai sun kafircewa ar-rahman din in duk wannan abin da suka roki suka nemi suka yi challenge suka yi kalubalantar annabi yayi da hakan za ta faru wallahi za su kafircewa ar-rahman din wai Allah bai zai ya bane ah ba wannan Allah ne da yayi wa Isa ba kuma shi ya turo Muhammadin ba wanda ya wa Dawudan ba ba shi ya turo Muhammadin ba ba wanda ya ba wa Musa din mu'jizar ba ba shi ya turo Muhammadin ba ai guda ɗaya ne Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyumu la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun yayi wa wadancan ballantana wannan wanda ke shine shugaban kowa to amma abin tambayan shine shin da aka yi wadancan din kun yi imanin musiba to shine amsar walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta kaga ba a faɗi jawabin ba yana cikin fasaha alkur'ani kawai sai ya ɗora ya yi gaba kawai ballillahi al'amru jami'a gaya musu bari dai dukkan al'amari na Allah ne duka da za su kafirce ar-rahman din kuma wallahi ba za su yi imani da shi ba kamar abin da ya gabata a baya ai an gwaggwada su amma ina musiba ba su yi imani ba na Allah ne duka in ya ga dama zai waɗannan abubuwa gaba ke in sha'a fa'ala wa in sha'a lam yaf'al in ya ga dama ya aikata in ya ga dama bai zai ba kuma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna ai ba tambayan Allah akan abin da ya aikata ko zai aikata ku ne ya kamata a tambaye ku Allah sai ya rufe zance yake cewa afalam yayi asil ladina amanu أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس كلمة ييأس أنا أنا فسرت دا يعلم معنى yanzu waɗanda suka yi imani ba su sani ba cewa in Allah ya ga dama in Allah ya yi ra'ayi in Allah ya so lahadan nasa jami'a zai shirya da mutane ga baki ɗaya in Allah ga dama ba zai yi ba ne zai yi ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ba za su gushe ba su waɗanda suke kafirai duk wannan bayani ne Allah yake masu imani ku sani in Allah ga dama zai shirya da kowa shi yasa ya ce a wata riwayar malamai suke fasara al-afalam ya tabayyan lillazina amanu bai bayyana ba ga waɗanda suke imani cewa Allah zai aikata wato zai shirya da kowa kafirai kuma ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'a tsawa za ta rinka samun su saboda abin da suka aikata min kufrihim wa amalihim al-khabisa na kafirci da munanan ayyuka da suke aikatawa qari'a nazila dahiya taqra'uhum min anwa'il bala Allah zai kawo musu tsawa da za su ƙwanƙwashi zukatansu ta halakar da su akan fassara da musiba da fari wani lokacin bilkotli a ta kashe su tusibuhum bima sana'u qari'a abdullahi na ba suke cewa ba za su gushe ba Allah zai rinka mai da su bayi a kakkashe na kashewa sauran a ce su zama ribatattun yaƙi a kai su gidajen musulmi su ta aiki da noma su ta kaftu bima sana'u duk yana cikin kare adam aw tahullu qariban min darihim ko kuma ta sauka kusa daga gidajensu kalmar tahullu tanzilu ne ake nufi wasu malamai suke cewa bari a muku fassara mai daɗi ku ci wala ya zalu alladhina kafaru waɗanda suka kafirce ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'a wata tsawa wani abu na damuwa da tashin hankali zai same su saboda abin da suka aikata wannan abin da zai same su na tashin hankali shine saukan annabi Muhammadu aw tahullu qariban min darihim ba mamaki Muhammadun ma ya zo ya sauka Allah ya kawo shi kusa da gidajensu ya ta musu wa'azi idan ba su bi shi ba su shiga wuta ba shine kare adin ba hatta ya atiya wa'adullah haka za a yi ta yi har sai alkawarin Allah ya zo ranar tashin alkiyama Allah ya ba wa manzan Allah alfathu wa nasr wa zuhur ya samu buɗi da nasara da cin rinjaye addinin sai ya ɗaukaka inna Allah la yukhliful mi'ad kuma Allah baya saba wa alka- baya saba alkawari da ainihin yayi wa bayansa suka yi wa manzan Allah tambayoyi na izgilanci tambayoyi na wulakanci tambayoyi na batanci tambayoyi na cin fuska shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi don ya kwantarwar manzon Allah hankali ya ce me ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب Allah ya ce hakika sun yi izgilanci walaƙad istuhzi'a bi rusulin min qablika sun yi izgilanci ma wasu manzanni kafin kai kamar tahza'u bika kenan kamar yadda kai ma suka yi maka izgilanci fa amlaitu lil ladina kafaru Allah ya ce sai na jinkirtawa kafirai ya sa musu suna kafirai masu izgilanci ma addini sunan su kafirai kulla ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum haka Allah ya faɗa cikin suratul tauba kar ma ku ba da wani hanzari ai kun gama kafircewa bayan kun yi imani yace amma na yi musu jinkiri ataltu lahumul mudda na jinkirta musu na tsawaita musu lokacin zama a rayuwa na ba su dare da rana thumma akhastuhum sannan na kama su aqabtuhum fid dunya bil qatl ne musu uquba a nan duniya aka je yaki aka yi ta kakkashe su wabil- wa fil akhirati bin nari a lahira kuma ne musu uquba da wuta fa kaifa kana iqab yaya kaga iqabina yaya kaga azabata yaya kaga uqubata a gare su laifin su sun yi izgilanci izgilanci wa addini izgilanci wa masu addini izgilanci wa masu gaskiya izgilanci wa masu riko da gaskiya wanda yau ya zama ruwan dare to kafirci ne yanzu za ka yi izgilanci wa wani saboda addininsa ka ridda ka yi asarar sallar ka ta shekara arba'in azuminka na shekara talatin hajjinka da umar da ka je kai ce saboda izgilanci guda ɗaya da kai wani laifinsa kawai ya tsaye da gemu ustaz wai ana ba da labarin wai wani yana wani malami izgilanci wai da gemunsa wai yana musu karatu ya hada su da Allah ya nuna musu lahira mutane suna ta kuka suna ta kuka malamin nan ga dogon gemunsa sai aka zo wurin wani wai ana tambayar su kai kuma yasa kuka ya ce wallahi ni fa abin nan da ma mutane suke kuka dan shi ni ba shi dan shi nake kuka ba ni in naga malamin nan wani bunsuru na nake tunawa ina da wani bunsuru na mai gemu irin na wannan malamin to sai na tuno asarar bunsurun da na yi shine nake kuka amma ni ba kuka nake yi don wa'azin da malamin nan ya yi ba haka suke yin mutane a makarantu haka suke yin mutane a kasuwanni kawai kana da gemu sai a ranka ustaz daga jin kiran sunan da wulakanci ne ba wai suna ce ma ustaz don sun girmama ka bane ko in za a ba wani ustaz zalla gafara ustaz ustaz ba ustaz ustaz ustaz idan wani mai mutunci ne da kima ba zai kira shi da ustaz din ba amma me yasa ce ma ustaz saboda wannan gemun da ka bari sun dauka kayi ne dan kwalliya sun manta cewa annabin ka ne ce ka tsaye da gemu uful liha warkhu shawarib Allah ya ce ku cika gemu ku danda tsagashin baki wani bawan Allah ya ce yake gaya mu wallahi yace aiki ne aka zo nema a garin nan aka yi wannan abu an zo ana neman aiki an yi advertisement an sanar kowa ya kai takardunsa ya kai application na masa interview wani bawan Allah ustazu ne shi dan uwa ya tattara takardunsa a matsayinsa na dan boko mai addini da gemunsa ya je ya kai takardunsa inda ake kaiwa kamar yadda kowane dan ƙasa yake kaiwa ka san me aka masa wallahi wani ne cikin ma'aikatan ya ce kai ko ka je ka ɗebe takardun ko musa a kama ka gurin nan ya ce saboda me ce ai ba ma neman irin ku me ka zo yi a nan duk gurin nan ka ga wani mai gemu irin ka ka ɗauke takardunka ce wallah za mu ɗau mataki a kanka kar ka sake zuwa mana nan laifinsa saboda yana da gemu wani ya je neman wani aiki ne ko makaranta ne sai wani ya kira shi ya ce mana malam ina so in baka shawara kar ka yadda ka shiga ɗakin intabiyun nan da gemun nan wallahi tallahi ba za su ɗauke ka ba wallahi haka ake a ƙasar nan haka ake a ƙasar nan a arewa ba wai a kudu ba haƙi mutum ɗaukansa aiki saboda gemunsa haƙi ɗaukansa aiki saboda sifar addininsa saboda ya ɗangale wandonsa annabi ya ce kada a bar wando yana jan ƙasa laifinsa kawai ya ba annabi kulistahzi'u inna allaha mukhrijum ma ma tahdharun wannan ta sa ga 'yan uwa a wasu wurare ma'aikatu dole suke haƙura suke cire gemunsu wallahi ta dole suke haƙura su cire gemu saboda kar a musu wulaƙanci a kamfani ne a ma'aikata ne a ina ne a waye ne sauransu a gabana a abuja wani bawan allah ya je ya kai takardunsa irin inda ake authentication da attestation da wani ne ake cewa inda ake buga stampi a takardu in mutum zai tafi karatu wani bawan Allah makaranta ce yayi a garin su ta islamic ce makaranta arabiya ce duk result din nasa rubutun arabic ne da waye waye da waye da sauransu a gabana wata kafira da take buga wannan stampin wallahi yana zuwa malam ta dauki takardun nan ta watsa mai get out what is that a gabana ya sunkuya ya ɗebe takardun nan a ƙasa yana ƙoƙarin ya yi mata bayanin wannan fa makarantar gwamnatin jihar mu fa ta yadda da ita fa tana fa da rijista laifin wannan saboda me yasa aka ga rubutun arabiya a rizal ɗinsa a ƙasan nan ake wannan abu wannan a gaba na aka yi ba gaban wani ba yaron nan ya rasa inda zai sa kansa amma kuma a gaban mu za a zo wani su ɗauko kuɗi su bata ta soke ta bubbuga musu wallahi haka aka kya buga masa wannan dole sai ya je ya nemo wani babba ya yi magana daga sama a buga mai kuma makarantar is accredited an amintu da makarantun makarantu ne irin haya islam din nan zai fita kasar waje zai je karatu kuma ba zai yi fita ba sai gwamnatin kasarsa ta buga masa ministry of education ministry of foreign affairs sai an buga masa amma laifinsa saboda shi ustaz ne ya zo da sifar addini aka watsa masa takaddansa saboda ba waye da ne ko ya zo da shi ba hadiyar musiba kuma wallahi akwai musulmi a ofisin yana gani shi sa wani lokacin mutanen mu ba su da amfani a wuraren da suke zaune ba su da zuciya ba su san ya kamata ba ba sa iya kare addininsu soja zai zo kafiri ya wulakanta wani saboda musulmi ne a checkpoint ko a wani guri a hanya wallahi dan uwanka musulmi yana kallon ka kana kallon shi goshin shi yayi baki kirin amma wallahi ba zai iya zuwa ya magana ba sai ya bari a tozarta ka laifinka kawai saboda an ga alamar Allahu a jikin mironka ko an ga Muhammad ko an ji karatun Qur'ani haka ake mana a ƙasar nan izgilanci da addini mu ya mu ma a tsakanin mu muna tozartar da masu addini saboda sifarsu wanda ake girmamawa shine wallahi tallahi malam a kasan nan kana so ka zauna lafiya a wani wurin kai ka saka kananan kaya na rashin mutunci ka shiga to sai an fi respectin ɗinka da yawa inda za ka je da kananan kaya a matse sai ka fi daraja da kima akan ka saka wannan doguwar riga da hula kaga wannan hula da kake gani akwai inda wallahi tallahi idan ka shiga sai ka yi kokarin ma ka cire ta ka rabu da ita a kasan nan ba wai a wani wuri ba kana shakkar ka sa doguwar riga ma ina faɗi wannan saboda samari matasa in za ku yi boko ku yi da bismillah ku yi bokon na cin kaca kuma ku je ku zauna a kujera ku taimaki addinin ku ga uban da ya isa ya hana ku ko yan kwatana ne mu tuwaris ne mu jeho mu akai daga daga waje kasar mu ce Najeriya a nan aka haifi kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin ko ba ka bane ba akwai wani wanda ya isa ya zo nuna mana wai gadara da najeriya ta mu ce halak malak kuma akwai wani wanda ya isa ya hana wani addininsa ba akwai masu bautar dutse ba ba akwai masu cin aladu ba ba akwai masu cin karnuka ba ba akwai matsiyata 'yan luwaɗi ba ba akwai masu auren maza ba ba akwai masu kaza ba ba akwai masu kaza ba to sai a zo a wulakanta mai sallah Allah wadaren musulmin da ya samu dama bai yi wa addininsa aiki a kujerarsa ba za ka gama za ka yi ritaya wallahi tallahi kudin fanshin kama ya gagara wani ya zo ya tattare kudin fanshin da komai da komai ya soke aljihu ya je ta kamfan da kudin banzan bazara karan kada miya iska irinka baka da amfani baka taimaki addinin ka baka taimaki kowa ba ba na ayoyi malam ka rufe mana قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار abin da muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh